نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da biyu ga watan april a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu don ci gaba da darasinmu na tarjamar ma'anonin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a nan kuma anguwar bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya mun yi muƙaddima na gabatar da kuma fara wannan tarjama yau kuma insha Allah ta'ala za mu shiga domin mu fara bugawa mu ga abin da Allah zai yi Allah kai mana alheri za mu fita shi ne a farkon suratul waqi'a amma far asali gaskiya mun fara ta a waccan shekara ba mu karasa ta ba lokaci ya kure kwanaki suka kure mana to amma za mu dawo farkonta saboda ja biyu ne tsakanin inda muka kwana da kuma farkon sura din da haka za mu tashi daga farkon sura din insha Allah ta'ala ita suratul waqi'a sura ce makkiya in ji malaman tafsiri Allah ya musu rahama ya hada mu da su a aljanna sannan kuma tana da ayoyi guda 96 daidai sannan kuma ita ne sura ta hamsin da shida daidai idan ka ɗauko ƙirge daga suratul baƙara zuwa ainihin wato kanta sannan wannan sura tana karantar da mu manya-manyan abubuwa guda uku da kuma wasu waɗanda ba ta mai da ainihin wato bayanai a kansu sosai ba amma manyan waɗanda ta fi mai da su hankali ko bayani a kansu abubuwa guda uku ne abu na farko tana magana akan alba'ath wan nushur wato yanayin tashin alkiyama da yadda Allah zai tattara mutane da kuma abin da ya shafi ahwalul qiyama abubuwan da suka shafi halayya da al'amura na alkiyama abu na biyu ta taba wani bangare na abin da ya shafi tauhidin rububiyya tauhidin rububiyya wato tauhidin kadaituwar Allah da ayyukan shi inda ta zo tana magana akan a idan muka kuka ainihin wato yi shuka shan ku ne kuke fitar da ita ko kuma mu ne muke fitar da ita a antum tazra'unahu am nahnu zari'un to ta tabo bangare na ayyukan Allah subhanahu wata'ala wanda yake yi a ainihin wato bayansa abu na uku surar ta yi magana dangane da halayya na al'ihtibaru wato yadda bawa ke shiga gargarar komawa gurin ubangiji subhanahu wata'ala da kuma mutuwarsa da yadda mala'iku za su karɓi rayin shi muna addu'a darussan da ke cikin wannan sura na alheri Allah ya haɗa ni da ni da ku a cikinsu waɗanda ta tsoratar da abubuwan da ta firgitar ta razanar da ni da ku subhanahu wata'ala ya tsare mu daga fadawa cikin aikata waɗannan abubuwa da ana rama mai Allah ya ce
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم اللهم اجعلنا منهم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idha waqa'atil waqi'a wato idan mai afkuwa ta afku idan mai faruwa ta faru alkiyama kenan jama'a in ta faru ta afku ta zo Allah ya sai laisa li waqa'atiha kadhiba babu ga aukuwarta mai karyatawa ana ba mai karyata cewa wannan ba alkiyama ba ce ko kuma wannan ba ranar komawa zuwa ga Allah ba ba wanda ya isa ya karyata wannan rana in dai har ta faru khafidatun wannan rana mai kankantar da wasu ne ta kaskanta su ta wulakanta su ta dan kwafar da su a ƙasa ya zama ba su da wata kima ba su da wata martaba ba su da wata daraja a gaban Allah subhanahu wa ta'ala rafi'atun amma kuma har ilau a lokaci guda mai ɗaukaka darajar wasu ne akwai mutumin da za ka gan shi watakila a nan duniya kai kana ganin sa wulakantacce sai an je gaban Allah kuma sai ka ga ashe mutum ne mai daraja a wurin Allah kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace za ka ga mutum ɗule ne ma keke ya ci ya koyi ya yi ɗuf ga kiba ga nama ga komai amma la yusawi janaha baquba a gobe kiyama gaban Allah bai kai fuffuken sauro nauyi ba ya girman ne kawai da kibar ba aikin alheri ba kawai wani kuma za ka gan shi figigi tsigigi tsila da shi hakan nan kana raina shi kai baka ɗauke shi a bakin komai ba amma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala mutum ne wanda yake mai daraja ya sa abdullahi dan mas'ud yana daga cikin mutanen da allah ya yi musu irin wannan kira da wannan yanayi mutum ne ba mai kiba ba har in ya ja kafar wandansa sai a ga galalin tsintsiyar kafar shi kamar ainihin wato wani sille ko wani kara ko wani dan itace hakan nan wata rana ya hau bishiya yana figar wani abu sai sahabbai suka ga kafan shi tana watangali tana talai talai hakan nan ya suka dinga tuntsila dariya sai manzan Allah ya ce a tadhakuna yanzu kuna yin dariya wa dan Mas'ud da kafar shi wallahi na rantse muku da Allah wannan kafar tasa da kuke wa dariya ta fi dutsen Uhud nauyi a ranar tashin alkiyama idan an dora ta akan mizani saboda haka imani ba tsabar riga bace da rawani da kambiri da ainihin wato yanayi wanda za ka iya nuna wa duniya cewa kai wani ne imani yana cikin zuciya kuma yana da alaka da aikinka da abin da ka kudirce a cikin zuciyarka da haka khafidatun ita kiyama za ta wargaza wani ta lalata shi ta dankwafe shi a gobe kiyama wanda a nan duniya wataƙila za ka gan shi ne daraja amma kuma rafi'atun za ta ɗaukaka wani ka gan shi da daraja a nan duniya kana ganin shi ainihin wato wulaƙantacce Allah ya ce idza rujjatil ardu أي إذا زلزلت الأرض رجا أي زلزالا إذن أكا جرجز أسا أينهم واتو جرجزا وأكا ججغا تأسل ججغا وبست الجبال بسا وبست الجبال كما أكا دندك إدواز أكا نكيسو أكا مرجيسو سكا كوما كمرغاري سكا كوما باسد نوي سكا كوما كمرغاري فكانت هباءً wannan duwatsu suka zamanto kamar kura mumbassa wanda ake iya yada ta ake iya daga ta kura ta sheke ta gaba daya idan ainihin wato haka ta faru wa kuntum azwajan thalatha a lokacin ne za ku kasance dangi guda uku dangi guda uku wanda za mu zo mu yi bayani akan wanda dangi Allah madaukakin sarki yake nufi kamar yadda malamai suka yi bayani Allah ce fa ashabul maimana to da 'yan dama-dama Allah ya sa muna daga cikin 'yan dama-dama waɗanda muke dama muke aljanna muke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma ashabul maimana Allah ya ce su wane ne 'yan dama-dama wa ashabul mash'ama Allahumma inna na'udhu bika min an nakuna minhum Allah muna neman tsarin ka kar mu zama daga cikin ashabul mash'ama wato 'yan hagu-hagu Allah ya ce ma ashabul mash'ama su wane ne 'yan hagu-hagu wasabiquna sabiquna Allah ka samar daga cikin asabiquna sabiquna waɗanda suka rigaya asalin rigaya waɗanda suka fara asalin farawa wanda su ne kan gaba asalin kan gaba Allah ya ce ula'ikal muqarrabuna waɗannan su ne waɗanda suke kusa da Allah fi jannatin na'im a cikin aljanna wacce take ta ni'ima wannan shine tarjamar waɗannan ayoyi da kuma waɗannan bayanai da Allah ya ce idza waqa'atil waqi'a malamai suka ce alwaqi'atu ithmun ne min asma'il qiyamati wato suna ne daga cikin sunayen alkiyama kuma suka ce banda kasancewarsa suna a gurare da yawa a cikin alkur'ani a wasu surori Allah yana budewa da irin wani abu na jan hankalin wanda yake sauraro duk mutumin da yake son ya ji saƙon Allah to Allah yakan yi amfani da wani usulubi da yake fusgar hankali don ka saurari menene zai biyo baya wato idza waqa'atil waqi'a idan mai afkuwa ta afku to me zai faru me zai kasance in mai afkuwa ta afku mecece ma alwaqi'a din mai afkuwa din idan ta faru me zai faru in ya faru me zai faru kuma har ila wannan yana daga cikin usulubin da Allah ke bi hatta a farkon wasu surori da kuma cikin wasu ayoyi waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake bayani da farko Allah ramma Allah ya ce idan sama'un fatar الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت Mm.
وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت Mm.
وإذا القبور بعثرت Mm.
علمت نفس ما قدمت وأخرت Sai ce me?
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan sama'un fatarat idan sama ta yi bindiga ta tsage in fatara yan fataru in fitaran wato tsagewar abu da darewarsa da yagewarsa da fatattakewarsa idan sama ta tsage ta yage ta fatattake ta dare ga baki daya wa idan kawakibun in tasarat ko wa idan kawakibun tasarat idan ainihin wato taurari wato waɗannan taurari da muke gani wanda Allah ya yi musu ado ko ya yi wa sama ado da ita idan suka ci kurkuɗe suka yamutse suka fara zubowa da kansu ɗaya bayan ɗaya ana kallon su Ku duba wani ikon Allah tauraruwan nan da kuke gani kowace guda ɗaya ta fi faɗin saman nan da ƙasan nan da muke gani to amma ranar tashin alkiyama za su zubo ƙasa to tambayar hini ina za su zubo in kowace kwatankwacin ta ya kai girman sama da ƙasa to in ta faɗo ina za ta zauna ba ruwana da wannan tambayar kai ma ba ruwanka da ita Allah ne kaɗai ya sanya za a yi abin ya faru kuma ya abin zai faru wannan yana da alaƙa da matsala ta aƙida wato Allah ya faɗa abu kai kana ganin a hankalinka kamar ba mai yiwuwa ba ne amma kuma a cikin kudura ta ubangiji da iradarsa da nufinsa da iko irin nasa wannan abu ne mai sauki a gurin shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce idan haka ta faru to lallai wani abu zai zo ya biyo baya kenan na ainihin wato alkiyama shine wa idhal kawakibun tasarat idan taurari suka yamutse suka ainihin wato wargaje suka fara faɗowa ƙasa ana ainihin wato kallon su to a daidai wannan lokacin Allah madaukakin sarki ya ce to kiyama za ta tashi Allah ya ce wa idhal biharu yayin da su kuma koguna fujirat su ma suka yayyage suka dawo suka haɗe suka zama abu ƙwaya ɗaya ma'ana da akwai kogi can can kogi can kogi daga baya za su zo su haɗe su zamanto abu guda ɗaya to daidai lokacin da wannan ta faru to kai ma ka san kiyama ne za ta tashi Allah ya ce wa idhal qubur yayin da kaburbura kuma bu'thirat za su burtso da abin da yake cikin su duk abin da ke cikin kabari Allah zai umarci ƙasa ta yayyage ta daddatse ta daddare ta faffarke duk abin da ke cikin ta su ya fito waje kaga a daidai lokacin wannan kai ka san cewa lallai akwai aiki akwai abin da zai faru a daidai wannan lokaci domin tun da kake baka taba ganin ƙasa ta tsage wani abu ya burtsu da idanunka ba sai a wannan lokaci kaburburan da duk suke cikinta tun daga zamanin annabi adam alaihi salatu wassalam har izuwa ranar da za a yi wannan maganar duk kowa da komai wallahi su ya fito kai malamai suka ce ba ma maganar kaburbura ba duk wani abu mai motsi da ya kwanta ya mutu ya nitse a ƙasa tinkiyar ku ta anguwarku da kuka ainihin wato ta rasu kuka je kuka binne ta a kwari ko kuka jefar da ita ruwa ya cinye ta ko ƙasa ta haɗiye ta ita ma a ranar za ta yi waje duk abin da ka إذا sani زلزلت الأرض زلزالها na'am وأخرجت الأرض أثقالها na'am وقال الإنسان ما لها Allah ya ce idza zulzilatil ardu yayin da muka girgiza ƙasa zilzalaha asalin girgiza ta yanayi na girgiza na Allah ba yanayin girgiza irin naka ba kai yanzu idan ka kama bishiyar mangoro ka girgiza ba mamaki kwaya biyar ko shida ne kawai za su faru amma shi idan Allah ya girgiza ƙasa wannan masallacin yadda ka san gari billahi allazi la ilaha illa huwa haka zai koma to ba shi ba duwatsu ma duk haka za su yi koma komai da ka sani haka Allah zai girgiza kasar gaba ɗaya komai zai abin idza zulzilatil ardu zilzala sai Allah ya ce wa akhrajatil ardu athqalaha to a lokacin kasa za ta fitar da duk wani nauyi da yake cikin ta duk abin da aka binne shi tun daga zamanin annabi Adam har zuwa yau har zuwa ranar da wannan abin zai faru Allah ya ce wallahi sai ta fitar da shi saboda tsabar girgizar wannan rana saboda tsabar firgicin wannan ranar saboda tsabar tashin hankalin wannan ranar saboda bala'i da masifar da ke kunshi a cikin wannan rana Allah ka kai mu a sa'a Allah ka datar da mu Allah ka sa muna daga cikin ashabul yamini a wannan rana Allah ka taimake mu da haka Allah ya ce alimat nafsun ma qaddamat wa akharat a lokacin ne rai za ta yi tunanin abin da ta gabatar da kuma abin da ta jinkirta abin da ya dace a ce ta yi ta yi shi abinda kuma ya dace a ce ta yi he ta ƙi ta jinkirta to a lokacin za ka tuno shi yau ma idin ya tazakkaru insanu يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى Allah ya ce yau ma idin ya tazakkaru insanu a wannan rana ne dan adam zai cina ma sa'a abin da ya aikata abin da ya aikata din nan daidai ne in daidai ne falillahi alhamdu wal minna yana da rabo a gurin Allah yana da aljanna a gurin Allah yau ma idin ya tazakkaru insanu ma sa'a Allah ya ce wa burrizatil jahim kuma za a bayyana wutar jahannama za a fito da ita karara liman yara ga wanda duk Allah ya rubuta zai ganta Allah ya sa gari da kuma wanda zai ga wutar jahannama Allah ya ce za mu fito da ita karara za mu nuna ta gatanan kowa wanda suke cikin masu ganinta kuma masu shiga cikinta Allah ya ce wallahi kuwa sai ya ganta wa burrizatil jahimu liman yara a wani guri yace yawma idin yatazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي na'am فيومئذ لا يعذب عذابه أحد Mm.
ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية نعم فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Allah ya ce yau ma idin ya tazakkaru insanu a wannan rana ne dan adam zai yi tunani mai ya aikata wa anna lahu dhikra ta ya ma tunanin zai masa amfani in ma yayi domin a nan ne ya kamata kai tunani amma wa'azi kai nazari sai ka duba me kake yi sai ka gyara abin da kake yi ba daidai ba sai ka gyara shi daga nan to in ka gyara daga nan to gyaran zai ma amfani a ina a can amma idan ba kai tunani a nan ba kai gyara sai a kiyama ne da kaga bala'i ya faru sai ka ce to ni ashe ke na ma bana sallah sosai me ya faru ne ni bana sallah wannan kuma za ka yaba wa aya zakinta da kai da mala'iku a cikin wutar jahannama wannan shine gaskiyar magana amma daga nan ka yi tunani ka gyara to tunanin zai ma amfani a ciki da haka Allah ya ce yau ma idin ya tazakkaru insan a ranar ne dan adam zai yi tunani wa anna da dhikra ya kulu ya laitani shi da kansa zai faɗa ya ce ya kai tona qaddamtu li hayati ina ma na gabatarwa da rayuwa ta aikin alheri qaddamtu li hayati ya kulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idin لا يعذب la عذاب yu'adhibu azabahu ahad a wannan ranar ba wanda ya isa ya azaba irin ta Allah duk bone da ake bawa mutane a nan duniya da yan sanda da sojoji da jami'an tsaro su kama mutum su yi ta gwalta shi billahi allazi la ilaha illa huwa in aka ga azabar Allah ɗaya bisa miliyan ɗaya bisa miliyan sai kowa hankalin shi ya tashi fa yawma idin la yu'adhibu azabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad kuma ba wanda ya iya dauri ɗauri kai daga jin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya ce za a burtsar da hannun mutum ta kirjin shi a fusge shi ta baya a ja kai ka san ba wanda ya iya taɓa yin wannan ɗaurin a duniya ai ko ko ba haka bane ko akwai wanda ka taɓa gani tsabar azaba a farsa ciki kirjinsa nan a tura hannunsa a jawo shi ta baya duk azabar da za a yi wa mutum a nan duniya ba za a yi masa wannan ɗaurin to a lahira allah zai yi wannan ɗaurin tun da kake baka taba ganin a kama gaban mutum a rataye shi saboda za a yi mar azaba a nan duniya ba haka ne ko ba haka ba to ran tashin alkiyama Allah zai iya kama gaban mutum ko gaban mace a sa kugiyar wutar jahannama jama'a a tsire a daga ta a rataye ta wuta tana cinta ta ƙasa ta sama kuma ana mata azaba wala yusiku wasaqahu ahad Allah ba abun wasa bane wallahi duk wanda yake tunani dangane da Allah yake karanta maganganun Allah yake nazari akan azabar Allah to ba zai saba wa Allah amma duk wanda kaga yana wasa da Allah yana wasa da lamarin Allah yana wargi da al'amarin Allah to wannan bai san Allah ba yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga an taba shi sai ya ce ala inni atqakum billah ku saurara na fi ku tsoron Allah saboda na fi ku sanin waye Allah Allah ala inni akhsha akhshakum billah na fi kokoran Allah saboda haka Allah madaukakin sarki yace a wannan rana ba wanda yake dauri kamar nasa fa yawma idhil la yu'adhibu azabahu ahadun wa la yuthiqu wathaqahu ahadun alarma bayan suratul infitar a cikin suratul inshiqaqi ma farko Allah ya bude da izadin nan بسم الله الرحمن الرحيم na'am إذا السماء انشقت mm.
وأذنت لربها وحقت Mm.
وإذا الأرض مدت na'am وألقت ما فيها وتخلت Mm.
وأذنت لربها وحقت sai ce ne يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan sama'un shaqqat kaga nan ma an bude surar da iza kamar yadda aka bude iza waqa'atil waqi'a aka bude idan sama'un fatarat to haka nan ma idan sama'un shaqqat yayin da sama ta tsagi ta wargaje ta dare ta yi bindiga ta tarwatse ga baki daya saman nan jama'a duk karfinta da yanayinta da yadda Allah ya gina ta amma Allah in kiyama ta tashi tsage wata mai sauki ne in ta tsage ma Allah ya ce za ta yi laushi yadda ka san auduga وانشقت السماء فهي يومئذ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية مم.
والملك على أرجائها مم.
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية مم.
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية جزاكم الله خيرا. Allah madaukakin sarki ya ce wan shaqqatis sama'u a ranar sama za ta tsage za ta dare za ta wargaje za ta buɗe fa hiya yawma idin wahiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ay da'ifatun za ta zama mai rauni ba ta da wani karfi yadda ka ga leda yadda ka ga auduga wallahi haka ba ta sama za ta dawo duk karfin tan nan ba abinda ba a buga ba a saman nan amma har yau ba ta tsage ba ba rugugin jirgi da rugugin bama-bamai da atomic bomb da ba a jefa ba amma saman nan har yanzu jam to na rantsa da Allah idan kiyama ta tashi Allah ya ce za ta zama mai rauni kamar auduga ne yau mai ruwa Allah ya ce wal malaku ala arja'iha ga mala'iku kuma a jaffanta suna gadi suna kula da al'amarin Allah ya ce wa ya'bilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya sannan a ranar waɗanda za su ɗauko gadon al'arshin ubangijinka mala'iku ne guda takwas Allah ce yau ma'izin tukura duna a ranar da duk za a bujiro da ku gaban Allah kowa sai ya halarci wannan zaman wallahi mitin ne wanda ba wanda zai ba da uzuri jama'a tattaunawa ce wanda ba wanda ya isa ya ce ya yi latti yanzu ne a nan duniya za a ce ka zo karfe goma ba za ka zo ba sai goma da arba'in da biyar ko ba haka ba to a ranar idan aka ce a halarto ba wanda zai latin zuwa kuma idan ka zo Allah ya watsar da jama'a ya ki kula su billahi allazi la ilaha illa huwa ai ba a ga mulki ba ba a ga isa da nuna gadara ba sai ga Allah subhanahu wataala duk wata gadara da wani zai ma saboda ya samu duniya ko saboda yana jin ya taka wani matsayi wallahi sai ka tausaya masa a ranar kiyama jama'a duk wani sarki duk wani shugaba duk wani gwamna duk wani dan majalisa duk wani mai rike da mukami ko ya tara kuɗi ana mar sallama yana cewa lokacin tashin sa bai yi ba ana cewa ana jiran sa yace ku ci gaba da jira ina fitowa wallahi kai ma in ma malami ne yake wannan gadara wallahi kiyama in ta tashi ka sai ka tausaya mishi saboda a ranar ne tuqrabuna Allah ya ce za a bujiro da ku gaban Allah duk za a tara ku gaban Allah Allah ya ce la takfa minkum khafiya ba wata mai kuya da za ta koye wa Allah ba za a laluba a ce wani bai halarta ba ba za a laluba a ce wani bai zo ba ba za a laluba a ce ai wani yayi datti ba kowa sai ya halarci wannan tasu Allah ka samu je a sa'a Allah ka samu je da imani da takawa da tsoron Allah da ayyukan alheri karɓaɓɓu ya Allah wanda Allah za ta mana rahama idan muka zo da irin waɗannan ayyuka shi ne yake cewa ainihin wato wannan da haka Allah ya ce idan sama'un shaqqat idan sama ta tsage ta yi bindiga wa azinat li rabbiha ba fa za ta yi haka ne a radin kanta ba za ta karbi izini ne daga ubangijinta Allah ne zai ce ki tsage sai kawai ta tsage dole ta wallahi wa hukkat ai ta cancanta ta karbi umarni daga wurin Allah ko kuma Allah ya cancanta ya bata umarni kuma dole ta aikata ko bai cancanta ba ya cancanta wa azina li rabbiha wa hukkat Allah ya ce wa idan ardu muddat ranar da za a shimfide kasa shimfidewa wannan kasa da kake gani kana ganin kwari da tudu da gangare to ranar tahi kiyama ba za a ga wannan ba za a miƙe kasa ne samben ai bi ma'ana busitat za a shimfiɗe ta a miƙar da ita gaba ɗaya wa idan ardu muddat فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا Allah أمتا ce fa yadharuha qa'an safsafan Allah zai bar wannan ƙasa qa'an faqu safsafan madaidaiciya miƙaƙƙiya la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ga wata karkata ko wani bankara ko wani tudu ko wani gangare ko wata kwane-kwane a cikin ƙasa ba a wannan rana saboda me saboda kiyama ne ko ta komai sai yayi lebur billahi lazi ba abinda Allah zai bar shi haka sai ya dawo yadda yake kai kana ji dan adam namiji wanda ya aka yi markaciya ma a ranar lomata za ka dawo in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana ganin yaro jinjiri saboda tsabar bala'in kiyama a ranar sai ya yi furfura zai yi furfura ya furfure ya yi fari kal kai saboda ne saboda ainihin wato a firgici da razani da tashin hankali na wannan ranar ta alkiyama an gane magana da kyau فكيف تتقون إن كفرتم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا فكيف تتقون إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Allah madaukakin sarki ya ce fa kaifa tattakuna yaya za ku iya kare wa kanku za ku iya tare wa kanku za ku iya guje wa kanku in kafartum in har kun kafirce wa Allah in har kun butulce wa Allah in har kun kangare wa Allah fa kaifa tattakuna taya za ku iya tare wa kanku yauman wata rana ya ja'al wulidana shi ba a ranar da jiradirai za su furfura idan kun zama kafirai kun zama fasikai kun zama mazinata kun zama 'yan tiktok ko kun zama masu yada barna da fasadi a doron ƙasa ta ya za ku tare wa kanku yauman wata rana ya ja'allu wildana shi ba ranar da Allah zai sanya ɗa ƙarami jinjiri ya furfura ƙananan yara su yi furfura saboda bala'i wannan rana Allah ya ce as-sama'u munfatirun bihi a wannan rana sama mai tsatsagewa ne saboda bala'inta kana wa'aduhu maf'ula wannan alkawarin da ake gaya maka fa kar kai ko kwanto ko shakkar faruwarsa billahi allazi la ilaha illa huwa sayaqu ba abin da zai hana wannan magana faruwa ka ji a jikinka kamar yadda dai ka san daga nan ba abin da zai hana ka komawa gida ko sai dai ko mutuwa ko wani abu makamancin wannan amma in dai lafiya kano ba abin da zai hana ka ka koma gidanku haka ne ko ba haka ba to na rantse da Allah ka sa a ranka ba abin da zai hana wannan maganar faruwa as-sama'u munfatirun bihi kana wa'aduhu maf'ul saboda haka babu wato lalataccen bawa irin wanda baya nazari da hange a cikin lamarin ubangiji da lamarin ayoyinsa da lamarin kudurarsa da lamarin girmansa da buwayarsa da izzarsa wanda duk Allah ya taimake shi yake mai da hankali ga waɗannan abubuwa to gaskiyar magana zai yi wahala ka ga ya rubutu cikin sabon Allah saboda ya san wanda yake saba ya san wannan ba zai daga bar kafa ba ranar da ya damke shi ya tafke shi ya dakume shi ya sa mala'iku suka yi majaujawa da shi cikin wuta ba wanda ya isa ba shi kariya a wannan ranar to ba zai wasa ya saba wannan Allah subhanahu wata'ala Allah ka ba mu ikon bauta gare ka ba tare da mun saba maka dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a waccan sura ta suratul inshiqaq yace ya ayyuhal insanu innaka kajihun ya kai dan adam lalle kai mai taurin kai ne mai jayayya ne ila rabbika zuwa ga ubangijinka kada hal asalin jayayya dan adam yana jayayya da ubangiji amma bai sani ba wallahi ko wanda yake sama da ke a duniya bai kamata ya jayayya da ke ba balantana haka ne ko ba haka wanda ya girme ka ma ya fi karfin ya faɗa ka faɗa ya ja ka ja in kana da hankali ya kamata ka sake ma ka ce yaya wani na bari kai ne da gaskiya haka ne ko ba haka ba babanka da ya haife ka ya fi karfin ka faɗa ya faɗa mahaifiyarka ta haife ka ta fi karfin ku jayayya da ita akan kowace matsala ce ta duniya ko ta lahira kowace irin matsala ce matukar matsalar nan ba ta da alaka da saba wa Allah ko kuma kin biyayya ga Allah Allah madaukakin sarki bai baka ba jayayya bai baka dama akan kai jayayya da ita ba ya ce kai jayayya da su ne akan abin da ya shafi kaɗe ta Allah da bauta yace wa in jahadaka ala an tushrika ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا na'am حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير نعم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما نعم وصاحبهما في الدنيا معروفا نعم.
واتبع سبيل من أناب إلي مم.
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm idan suka nemi su jayayya da kai akan abin da ya shafi shirka gare ni wanda babu wani ilimi kuma da ya zo ya ce ai wa Allah shirka babu shi babu ilimi akan haka. Allah bai ce ai masa shirka ba wata ayar ce ai shirka ko wani hadisi da ya ce ai shirka ban ma ayoyi da hadisan da suka zo akan shirka suna tsoratarwa da razanarwa ne game da ita قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم الله يسأل فلا تطيعهما كرك يدك بي سأكوما وصاحبهما في الدنيا معروفا كزونا رسوء الدنيا لكيكاور زما لكيكاور معاملة هي مس معاملة من كو نكو تتاوى أما دق أبن ديشا في بوتاتا كبي kaje ka bauta wa wani ko ka saba mu ko ka saba wa Allah Allah ya karka ya kai wani abu da wannan ولا تطيعوا مصاحب ما في الدنيا ما الله يتبتبع سبيل من أناب إلي كما تفركم وند يبي abin da na ce wanda ya koma zuwa gare ni Allah ya ce ilayya marji'u zuwa gare ni neman komar ku take kuma nabbi'ukum bima فأنبئكم wa nabbi'ukum bima kuntum Ta'malun.
ta'malun kuma zan saka muku dangane da abin da ku kasance kuna aikatawa da haka dai Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a wannan sura ita ma kaga Allah ya- kamar yadda ya bude idza waqa'atil waqi'a da idza waqa'atil waqi'a ya bude suratul infitar da idza sama'un fatarat to haka kuma ya bude suratul inshiqaqi da idza sama'un shaqqat to haka kuma Allah ma Allah ya sake bude idza zulzilatil ardu بسم الله الرحمن الرحيم na'am إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أهلها نعم.
وقال الإنسان ما لها نعم.
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Mm.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Mm.
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ubangiji subhanahu wata'ala da ya zo iza zulzila suratul zalzala kenan kai daga jin zalzala kai ka san akwai tashin hankali zalzala surar girgiza jijjigawa ka san wani ya ce ya fito yawo gaba gadi babu mai iya jijjiga shi to sai ga shi ba a je ko ina ba an jijjiga an wargaza an tarwata shi na fata an fahimta ba je ko ina ba kai in ba shegantaka ba Allah ya ce yana girgiza duniya ma gaba ɗaya kai ka ce ba mai iya jijjiga ka kuma ka taɓo Allah ka taɓo manzan Allah ka ce ba za a jijjiga ka ba kai kuma a so a wai kare da gudun layya na fata an fahimci magana don haka ba a je ko ina ba sai gashi an jijjiga shi an wargaza shi an tarwatsa shi an lalata shi to Allah ya ce idza zulzilatil ardh idan muka girgiza ƙasa zilzalaha asalin girgizawa asalin jijjigawa wa akhrajatil ardu ƙasa za ta fitar da afqalaha nauyata nauyatan da ke cikin ta wa qala al insanu ma laha dan adam zai ce to yau kuma me ya faru ba ruwanka da tambaya ita ranar da kanta za ta bada labarin kanta yau ma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka ma la Auha ita da kanta za ta ce ni ce kiyama يوم القيامة لو علمت بحوله لفررت من أهل ومن أوطان يوم تشققت السماء بحوله وتشيب فيه مفارق الولدان الله يتي يوم القيامة ذلك القيامة lau alimta bi haulihi da ka san bala'in da ke cikinta da tashin hankalin da ke cikinta la fararta min ahadin wa min awtani da ka gudu ka bar gidan ku ka bar gidan baban ku da mamar ku ka bar kasar ku dan ka je ka tsira da imani an gane magana da yau yace yau wata rana ce fa ta shaqqaqat as-sama'u bi hauli sama saboda bala'in ta ma sai ta fagi a wannan rana saboda rabar bala'in rana wata shi fihi mafarikul wulidani makwarkwadar yara ƙanana jama'a makyangyamar yara wannan gurin da an haifi jinjiri yake ɗagawa yana harbawa makwarkwada ko Allah ya ce sai ta fitar da gashi a wannan rana shi ne wata shi fihi mafarikul wulidani yau abusu kamtaribin sharru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam kahdani ya ce yawmun abusin kamtarirun sharru sharrin wannan rana ya wuta tunanin kowa da ma ya sa zaman ka lafiya in an ce wannan abin zai kai mu kiyama lafiya ka ce mhm Allah ba mu ikon aikatawa maza walfauru da gaggautawa in ba haka wallahi za ka samu matsala duk abin da aka ce maka wannan idan ka je kan kansa ka bi kansa zai sa ka gamu da Allah ba lafiya ba ka ce sakkinana babu ni babu shi jama'a ka ja baya na rantse da Allah ba ka da zaman lafiya da ya wuce wannan ba ni da zaman lafiyan da ya wuce wannan ba mu da zaman lafiyan da ya wuce wannan saboda haka dole ne mu shiga taitaye mu dangane da wannan rana kuma yi aiki domin samun fita daga cikin talasadan halin alramma har yanzu dai a cikin suratul takwir Allah ya sake cewa idan sama bismillahir rahmanir rahim na'am إذا الشمس كورت Mm.
وإذا النجوم انكدرت Mm.
وإذا الجبال سيرت Mm.
وإذا العشار عطلت na'am وإذا الوحوش حشرت Mm.
وإذا البحار سجرت Mm.
وإذا النفوس زوجت Mm.
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت نعم وإذا الصحف نشرت Mm.
وإذا السماء كشطت نعم وإذا الجحيم سعرت مهم.
وإذا وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ya isa haka ana ramma kada ku kure mun tilawa ta Allah ya shirye da ku an gane magana da kyau Allah ya ce idan shamsu kuwirat yayin da rana kuwirat aka nade ta ko kuma udhibat bi dawiha aka tafiyar da haskenta min kawwara yukawwiru takwira abinda aka tafiyar da shi ko aka nade shi aka tattara shi aka ajiye gefe idza shamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat yayin da taurari suka cakuɗe suka yamutse suka kurkuɗe suka fara faɗowa ƙasa wa idza nujumun kadarat Allah ya ce wa idza jibalu suyirat yayin da duwar wasu jama'a yadda kaga yadda iska take ɗaukar leda akan titi ko akan layi take watan gaririya da ita inda duk ta gana ma lillahi allazi la ilaha illa huwa haka Allah zai zuwa a wannan ranar ta alkiyama ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا أها.
فيذرها قاعا صفصفا نعم.
لا ترى فيها عوجا ولا أمتا su kansu sahabbai tambayar annabi muhammadu su ne ni kan waɗannan duwatsu ana ta cewa za a yi kiyama za a yi kiyama za a yi kiyama ana ta cewa idan kiyama ta zo ta Allah zai tafiyar da komai ni kan ya rasulullahi wannan duwatsun kan ya Allah zai yi da su la ilaha illallah Allah sai ga maganar ta zo daga gurin mala'ika Jibrilu Allah ya aiko shi da amsa. Ya ce wa yas'alunaka anil jibali suna tambayar ka dangane da ya zami da duwatsu. Ya zami da duwatsu. Sahabbai tambayar manzan Allah suke yi sallallahu alaihi akan cewa lalle sun yadda ya mara ta tashi. kuma lalle sun yadda sun yi imani za a tattara komai amma waɗannan kafaffun duwatsu aljibalun rawasi da Allah ya kakkafa su a sassanin duniya waɗanda suka zamanto kamar notuna ne ma da suka ɗaure ƙasar ya Allah zai yi da su a wannan rana Allah ya ce wa yas'alunaka anil jibal suna tambayar ka dangane da ya zamu yi da duwatsu Allah ya ce fa qul yansufuha rabbi nasfa nasfa ka gaya musu ma mu dandake su dandakewa za mu nike su nikewa kai yanzu in ba kangara irin ta dan adam ba ubangijin da zai dandaka dutse ubangijin da zai nike dutse wai shi ne kake kai da wata ɗan tsoka da wani ɗan nama da wani ɗan ɓargo wanda ba kaman komai ba ana cewa ka bi shi ka samu rahamansa kana kan gare shi duk tsayin duwatsun nan da kake gani banda wanda baka gani ba a duniya gaba daya waɗannan yankin na turawa fa da kuke gani ku je ku ga duwatsu a can akwai duwatsu a can fa ba wai iya duwatsun garin ka dutsen bima dutsen zura ko da dutsen ina ne
tungo ga da na kaltungu da ba kuma lawo kaya ba iya waɗannan ne ba duwatsun da suke duniya ba ka tafi dutsen uhud ka tafi dutsen turu saina'a dutsen da Allah ya gana da annabi Musa ka je ka ga girman dutsen wallahi iya kallon ka dutse ne kawai tsayinsa da fadansa to haka idan kana yawo a duniya kana ganin duwar wasu idan ka tuna cewa Allah zai nike su ya tafiyar da su ya kamata wannan Allah in yace ka yi gabar to kar kai mar musu in yace a yi yamma kar kai musu in yace a tsaya kar kai musu in yace tashi ka tafi kuma kar kai musu saboda ka san yana da buwayar da ba abin da ba zai yi ba kuma ba abin da ba zai aikata ba amma rashin sanin ka dangane da wannan ya sa yau ba abin da ba a gaya ma dangane da wannan Allah din ka iya girmama shi Allah ya saka kuliyar sun fara bi nasba da yadar haqa an safsafa la tara fiha iwajan wala amta da haka anan ma yace wa idal jibalu suyirat a ranar da za mu tafiyar da ainihin wato duwatsu mu tafiyar da su mu ainihin wato warga za su mu watsa su Allah ce wa'ida al-isharu ranar da al-isharu al-isharu kalimatun mushtaqatun min al-asharati wato kalma ce da aka tsago ta daga al-asharatu goma wato ranar da tagoyi raƙuma mata suka yi cikin wata goma amma tare da haka kuma uttilat ay uhmilat wa turikat masu su suka yi watsi da su suka wance kalar da su saboda bala'in kiyama balarabe da taguwa balarabe da raƙuma yasa Allah yake yawan buga musu misali da abin da suke yake da daraja a gurin su raƙuma a gurin balarabe da doki ba karamin daraja yake da ke ba to musamman kuma raƙumar da take da cikin wata goma domin wani ikon Allah ita raƙuma cikin wata goma sha biyu take shekara dindi sannan ta haihu to lokacin da ta yi wata goma balarabi ya fi bata kulawa saboda ya san yana dab da samun arziki haka ne ko ba haka ba to amma idan kiyama ta taso jama'a saboda bala'i ta ke sa Allah ya kawo misali saboda bala'in kiyama wannan raƙumar cikin ta wata goma amma wallahi balarabi zai watsar da ita ya kama hanya ya gudu saboda bala'in kiyama kamar dai yanzu ne kai kana da corolla e ɗinka ana sai da ita kusan miliyan hudu da wani abu maimakon ka hau maka gudu a cikin da ka ce kai ita ma ba za ta yi sauri wajen kai ka gurin tsira ba sai kai nan ka san dai wannan din ba ta da kima yanzu a gurin ka ko ka san dai yanzu gudun nan ya fi maka ita ko to haka duk wani balarabe ko duk wani mutum da yake da raƙuma jama'a da ta kai cikin wata goma a ranar zai wanca kalar da ita zai watsar da ita ya gudu saboda yana neman tsira kiyama kiyama Allah ka sa mu isa asa Allah ka sa mu suka da imani Allah ka sa aljanna ta zama koma a gare mu da haka Allah ya ce wa idal ishar ranar da rakumai ko rakuma ko tagoyi masu cikin wata goma goma uttilat ay uhmilat wa turikat aka watsar da su aka wance kalar da su to a ranar mutum zai gane Allah ya ce wa idal wuhush al wuhush a jam'i ne na al wahash ko wanda su ne naman gawa naman daji animals wa idan wukush ranar da naman daji hushirat aka tara su guri daya to amma saboda tashin alkiyama ita kanta barewa bata san lokacin da ta gudo inda zaki yake ba duk za a zo a taro Allah zai tara su gaba daya a ranar saboda bala'in kiyama ba inda shago zai haɗu da ɗan kaza ko kaza ko ba ma saboda kiyama Allah duk zai tara su duk dabbobin dajin nan gaba ɗaya wallahi in kiyama zuwa Allah sai ya tara su gaba ɗaya saboda kowa hankalinsa a tashe yake a wannan rana babu wani wanda hankalinsa yake cikin kwanciyar hankali Allah ya ce wa idan biharu sujjarat ranar da ainihin wato koguna suka babbaku da wuta kogi jama'a don Allah me ya haɗa ruwa da wuta in ba kiyama ba jama'a kogi ne amma wallahi zaka hango yana ci da me da wuta shine wa idan biharu sujjirat ranar da koguna muka banka musu wuta inji Allah suka fara balbala kai ka ce ruwan kogin nan fetur ne kai ka ce ruwan kogin nan kananzir ne saboda bala'in kiyama jama'a Allah ya ce wa idan nufusu ranar da rayuka zuwijat aka sadar da su da junansu to anan ne malamai suka ce kowa da abubuwan shi anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarib yaqtani ko idan ka zo gari zaka tambayi waye mutum to ka tambayi su waye abokan shi kowanne aboki da abokinsa ke koyi haka ne ko ba haka ba saboda haka a ranar duk wani wanda yake mutumin kirki to za a hada da suwa da mutanen kirki yan uwansu duk wani mutumin banza za a hada da suwa mutanen banza yan uwan shi duk wani mazinaci to idan magaba yana ai duk duk mazinaci yana da magabata aiko kamar yadda duk mutumin arziki yana da magabata aiko duk mai yawan sallah yana da wanda ya riga shi kafin shi ya fara haka ne ko ba haka ba to wa idan nufusu a waɗannan a wannan rana waɗannan rayuka da suke nan mabambantan halaye da mabambantan yanayi da mabambantan ɗabi'a Allah ya ce duk za mu sadar da su da 'yan uwansu Allah ka sada mu da mutanen arziki ya shi hatta 'yan rawa 'yan tiktok ba dai ke za ki fito tiktok ki zo kina rawa ba har a samu wata waka za ki ga kina da kyau duba kin cika mace har ma kin sa lalle za ki sha lallan wutar jahannama billahi da zila ila illa ai jawur ko yake lallan wutar jahannama ko ba haka bane wallahi tallahi wannan magana yadda kasancewa kai kai ne adamu kai kai ne abubakar ba wani ba tunanin da Allah haka abin nan zai faru wa idan nufusu zuwijat ranar da rayuka Allah ya ce za mu haɗa su da 'yan uwansu duk wani mutumin kirki wallahi ya kwantar da hankalin shi Allah zai hada shi da mutanen arziki yan uwan shi duk wani bawan Allah Allah zai hada shi da bayan Allah yan uwan shi dan mun babu wani wanda ba shi da magabata a wannan duniya in ma dai shi din nan mutumin kirki ne in ma shi mutumin banza ne Allah ya ce wallahi sai mun sada shi da yan uwan shi ina wa idan nufusu zuwikat Allah ya ce wa idan mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ranar da al-mawqudatu wato jirajirai da aka kashe suna jirajirai a bintun lati dufina hayyatu yarinyar da aka binne ta tana raye ba tare da ta mutu ba saboda irin dabi'a ta mutanen banza da suka dinga aikatawa Allah to a ranar duka Allah madaukakin sarki zai ba ta dama ta yi magana ya ayyadan min kutila cewa wannan zunubi ta yi ainihin wasu aka ainihin wasu kashe ba to wannan shine don haka dan uwa wannan tarjama ne muka yi na ma'anonin waɗannan ayoyi da kuma fito da wasu ayoyin da suke magana akan wannan irin shakali da irin wannan usulubi na Allah subhanahu wa ta'ala wajen ainihin wato bayyana mana irin yanayin yadda kiyama za ta zo da irin yadda tashin hankalinta zai zo da irin yadda bala'inta zai zo wallahi la budda ba makawa dole sai kowa ya tsoron Allah kuma kowa sai ya gyara halinsa wannan shine abin da ainihin wato muke zan hankalin juna da shi gobe idan Allah ya kai mu alrama zai sake jan waɗannan ayoyi za mu zo da wasu ayoyi waɗanda suka yi magana akan ahwalul kiyama domin ayar ta buɗe da maganar kiyama don haka za mu tattauna akan wannan sannan da wasu hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka yi magana akan sirati suka yi magana akan ainihin wato wasu bangarori na abubuwan da suke faruwa za mu zo da abubuwa guda goma wanda ba zai taɓa yiwuwa ka yi imani da za a tashi alkiyama ba sai ka yi imani da cewa waɗannan abubuwan za su faru muna addu'a abin da muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu a cikin lada wanda muke kuskure ko tuntuban harbi ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku subhanahu wata'ala ya yafe mana Allah ya sa an dana ta zama kowar mu Allah ya haramta lokacin naman jikin mu Allah ya madaukakin sarki ya sa mu dace muna addu'a waɗanda duk suke ba da gudunmawa wajen yaɗa wannan karatu da mu da muke yi duka Allah ya tara mu a cikin ladan ya haɗa mu a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin jannatul firdaus subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh